لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه يو زام تاشي فرقا لتافن كاشف الألباس an faidatul khatmi abil abbas waccan sati da i gabata mun gaya muku abin da wannan littafi ya kunsa to saboda haka a yau za mu shiga kai tsaye shi mai littafi maulana shek alhaji ibrahim niyas radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi amin ya bude wannan littafi da basmala basmala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu amrin zibalin لا يبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أخطأ دون الأمر ما بوشين درجة to in har aka fara shi ba da sunan Allah ba to wannan abu yankakke ne wato ma'ana ba zai nagarta ba ba zai karko ba ba zai daraja ba a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu amrin zibalin لا يفتتح بي لا يفتتح بذكر الله فهو ابتر dukkan wani al'amari ma'abocin daraja wanda aka fara shi ba da sunan Allah ba aka bude shi ba da sunan Allah ba to wannan abin yankakke ne wata riwaya ajzamu wata riwaya afsamu afsau abtaru ajzamu afsamu wato ala kulli halin dai duk abin da za ka yi in dai wannan abin yana da mahimmanci to ka fara da sunan Allah shi sunan Allah kamar ismul azam bismillah ba wato idan bawa zai aiki ya kira sunan Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim kamar ya ce ne Allah ga aiki nan ka sa ni zan yi amma ba zan iya ba kai min Allah ga aiki nan zan fara ba zan iya ba Allah ka taya ni Allah ga aiki nan zan fara ba zan iya ba ka ɗauki nauyi na shi yasa suka ce bismillahi min al-abdi bi manzilati kun min al-haqqi wato idan bawa zai aike ce bismillahir rahmanir rahim ko bismillahi to kamar Allah ne zai yi wani abu ya ce kun duk da dai bayan Allah sun ce Allah ba wai zama yake yana cewa kun kun kun kun ba duk sanda zai abu ba sai ya ya riga ya tsara shi ya riga ya gama shi ya aiwatar da shi to saboda haka shehu radiyallahu anhu ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai Allah tabaraka ta'ala shine mai rahama a duniya ga musulmi da kafiri da mumini da munafiki da siddiqi da zindiki Allah tabaraka ta'ala mai rahama ne gare su amma idan an je lahira to Allah arrahimu ne wa kana bil mu'minina rahima Allah a lahira mai tausayin mai jin kan mu'mine ne kurum ya ce alhamdulillahi rabbil alami yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka ta'ala wanda shine ubangijin talikai arrahmanir rahim wanda shine mai rahama kuma mai jin kai maliki yawmi nan addini wato ranar alkiyama Allah shi kadai ne sarki a yanzu ma Allah shi kadai ne sarki amma ya ba kowa dama yayi abin da yake so amma a kiyama ba wanda ya sai motsi sai shi har ma bayan an gama taruwa zai tambaya ce limanil mulkul yau shin a yau wake da mulki sai a yi shiru sai ya ce lillahi wahidul qahar wani bawan Allah wani yake cewa wai ranar alkiyama in Allah tabaraka taala ya ce limanil mulku yawm zai taba wani sarki ya ce ka ce kai ne shi ya dauka wargi ake bai san wannan wurin ko mala'iku ma ba wanda ya yi motsi ko ya wani abu sai da izinin Allah ba wanda ya yi magana ba wanda ya yi ce wani ya magana illa man azina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla saboda ka Allah tabaraka taala shine maliki yawmiddin a wane ne shi maliki yawmiddin din nan shine man afada ala awliyaihi buhuran alwari wanda ikwararo wa waliyansa tekunan hasaki su wane ne waliyai waliyai su ne masoyan Allah waliyai dinnan sun kasu kaso biyu akwai waliyai na shari'a akwai waliyai na hakika akwai waliyai gama gari akwai waliyai keɓantattu gama garin waliyai sunansu ahlud dalil wal burhan keɓantattun waliyai sunansu ahalin shuhudi wal iyal wilaya gama gari imani da tsoron Allah yake ba da ita wilaya keɓantacciya jazaba da suluki fana'i da baka'i kabdu da basu sukuru da sahau sai wanda ya kai ga zagi da yabo ya daidai a wurin shi da a zage shi da aibe shi daidai da zaki da ɗaci daidai da zinari da dutse yana kallon su da ido da duka da kunci da yalwa daidai to waɗannan su ne suke samun wilaya khassa wannan wilaya amma wilayatu shari'ati Allah ta'ala yana ba da ita ga kowa da kowa ba wai sai a cikin da'irar sufaye kurum kamar yadda da yawa yan uwa suke zato ko a ce sai dan dariƙa kurum a ko mutum yana dariƙa ko baya dariƙa in yi imani ji tsoron Allah Allah zai ba shi walta wilayatul amma wilayatu shari'ati ya shiga cikin ahlul dalili wal burhani ana kiranta wilayatul khidmati waccan khassa ko ana kiranta wilayatul mahabbati wilaya ga magari Allah yana ba kowa da kowa duk musulmin da yake sauraron mu in yi imani ya tsoron Allah amma ya kiyaye wa annabi gani gani shine sharadi in dai kai imani ka tsoron Allah ko baka cikin yan dariƙa baka cikin sufaye saboda yan dariƙa ana samu da yawa cikin su shi yasa aka fi jin maganar waliye a bakin su wanda kuma ba ciki ya cika sai a je yana inkari ko yana musu har waɗanda suke inkarin ma a cikin su ana samun waliye waɗanda suka yi imani suka ji tsoron Allah suka yadda Allah ɗaya ne annabi Muhammadu manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan halitta Allah babu kamar sa Muhammadun basharun وليس كالبشري بل هو كالياقوت بين الحجر sun yadda duk dutse dutse ne amma zinari ya fi duwatsu ai zinari ma dutse sau da ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne amma a cikin mutanen ai akwai mutum sau da ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne amma ba kamar sauran mutane shi misalinsa kamar dutsen zinari ne a cikin sauran duwatsun gine-gine sallallahu alaihi wasallam to shi Allah tabaraka ta'ala wanda shine maliki yawmiddin shine arrahman shine arrahim shine maliki yawmiddin shine wanda ikwararowa su waɗannan waliyai wato masoyansa kenan zababbun bayinsa ya kwararo musu tekunan hasake hasake ilimi haske ne ma'arifa haske ne walittaka haske ne sannan waqtasahum bi safa'il ahwali Allah tabaraka wata'ala yake banci waliyai wato da tsarkin halaye dama ya ga mana yaktasu bi rahmatihi man yasha wallahu zul fadli azim Allah yana ke banta wanda iga dama da rahmarsa to waliyan nan abinda ake faɗa suna da kaza ba su suka ba kansu ba saboda haka jayayya da su kamar jayayya ne da Allah kuma wallahi yan uwa musulmi mu fahimci wani abu da kyau su fa waliyan nan ba wai waɗanda kake zato bane kawai su kadai ne wali ba mamaki kai ma wali ne garin zagi sai a cire ka ba mamaki kai ma wali ne saboda ka yi imani ka ji tsoron Allah illa dai abin da suke da shi ne a zahiri kake ganin kamar baka da shi don Allah tabaraka wa ta'ala yake wa mutane baiwa iri iri wani Allah ya bashi kuɗi wani Allah ya bashi mulki wani Allah ya bashi kyau wani Allah ya bashi jama'a wani Allah ya bashi walita wani Allah ya bashi ma'rifa wani Allah ya bashi ɗaukaka kowa da abin da Allah ya bashi to amma abin da ya fi fitowa fili shine kuɗi da mulki da ilimi amma sauran abubuwan Allah ya ba mutum musamman ma'rifa ko walittaka ko makamantansu to ba a cika yadda ba kamar Allah ya ba mutum walitta ko ya ba shi annabta sai kaga ana musu da shi ana jayayya amma mai kuɗi kowa ya sallama musu haka nan sarakuna haka nan malamai saboda nasu gashi nan a fili ita ko walittaka a boye take walittaka inda tana fitowa fili to za ka ganta husnul khulqi wa husnul ibadati husnul ma'amalati wa husnul khulqi wa husnul ibadati wato kyakkyawan mu'amala kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar ibada shine zahiri wanda zai tabbatar maka da walita to wani zaka iske shi mutumin kirki ne salihi bawan Allah mumini mai tsoron Allah amma sai je kuma yana zagin waɗansu mutane waɗanda Allah ya yarda da su saboda jita-jita ko kuma wani abin da ya karanta a littafi bai fahimta ba to da haka Allah ya raba mu da zagin yan uwanmu musulmi mu sani cewa Allah yana kyauta kuma inda ya ga dama yake yin kyautarsa ba a nuna wa Allah yadda zai in Allah ya ga dama sai ya kyauta cikin yan izala ba wanda zai ce Allah yan izala ne karka yi in Allah ya ga dama sai ya kyauta cikin yan shi'a ba wanda ya ce Allah yan shi'a ne karka yi in Allah ya ga dama sai ya kyauta cikin yan dariƙa babu wanda ya sai ce dan me Allah tabaraka wa ta'ala shine yake kyautarsa illa ita dariƙa hanya ce shortcut duk wanda ya shige ta haduwa da walittaka da haduwa da irin waɗannan baye-baye da kyaututtuka ba za su yi masa wahala ba kamar wanda ya bi doguwar hanya dariƙa hanya ce gajeriya mai sauƙi kwalsan bai fashe ba mota kuma lafiyayya ga ac ga komai kuma direban ya iya kuma ba 'yan fashi sabanin sauran hanyoyi waɗanda shi yasa zaka iske dariƙa hanya ce ta istighfari salati la ilaha illallah sauran kuma sai ga ana hada da wasu abubuwa na zage zage zage sai ga ma kamar zagin yafi ayyukan su yawa waɗansu ga su zage zage su sharifai jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam su ne abin zagin su kullum waɗansu kuma kaga su abin zagin su aikin su kullum sahabban annabi sallallahu alaihi wa wasallam su kuwa dariƙa ita wannan dariƙa ba abin da ya dame ka ar ne ma ba abin da ya dame ka da shi abin da zaka iya yi ka shiryar da shi kawai in ba zaka iya ba kai ta istighfari da salati da la ilaha illallah amma maganan wai wani kamar Allah da bayinsa kawai ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytum to wannan shine dalilin da yasa aka fi samun waliyai a cikin su waɗannan yan dariƙa da yawa to shine shehu radiyallahu anhu yana gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin halitta duka ubangijin yan izala ubangijin yan shi'a ubangijin yan tasini ubangijin yan dariƙa ubangijin musulmi ubangijin kafirai ubangijin munafikai ubangijin muminai ubangijin kowa da kowa yana gode masa wanda ya kwararo wa waliyansa tekunan hasaki tekun ilimi tekun ma'arifa tekun shuhudi suna da ilimi na shari'a suna da ilimi na hakika kuma suna da shuhudin zatin Allah a cikin komai to su waɗannan waliyan kenan sannan kuma Allah ta'ala ya zaɓe su da tsarkin halaye ya ba su tsarkin halaye ya tasu bi rahmatihi man yasha Allah yana keɓanta wanda ya ga dama daga cikin bayinsa ya ba shi rahamarsa to Allah ya keɓanci waliyai ya ba su tsarkin halaye wato halaye na aikace-aikacen gabbai sun tsarkake idanunsu sun tsarkake hancinsu sun tsarkake bakinsu sun tsarkake kunnuwansu sun tsarkake hannuwansu sun tsarkake kafafuwansu sun tsarkake farjinsu sun tsarkake gabansu gaba daya to shi yasa sai gaban ya zama ba abin da yake so illa ya bauta wa Allah wal asrari waqtasahum bi safa'il ahwali wal asrari Allah ya keɓance su da tsarkin gabbai da kuma tsarkin zuciya sun tsarkake gabansu ba sa cutan kowa ba sa zagin kowa ba sa taba haƙƙin kowa sannan can cikin zuciya kuma sun cire kowa sun bar Allah a ciki zuciyar ba kowa sai Allah gaban kuma ba su komai sai aikin Allah to shine Allah ne ya zabe su ba wayan su bane wa shagalahum bi zikrihi sannan Allah ta'ala ya shagaltar da waliyai in kana so ka ga wannan wali zaka ga ya shagaltu a koda yaushe bi zikrillah da ambatan Allah Allah ya shagaltar da waliyai da yawan ambatansa bil ashi wal ibkari wato da safiya da kuma maraice kullum ba su da aiki sai ambatan Allah kullum su ambace shi da safi su ambace shi da rana su ambace shi da yamma su ambace shi da daddare ba su suka sa kansu ba shi ya zabe su yana cewa ana jalisu man zakarin ni abokin zaman mai ambatona ne yana cewa fazkuruni azkurkum ku ambace ni in ambace ku gwargwadon yanda kake ambatan Allah gwargwadon yanda Allah yake ambatan ka in kana so ka san waye kai a wurin Allah ka duba waye Allah a wurin ka in kana so ka gane ba kar ka saurari mutane wannan yace kai na Allah ne wannan yace ba na Allah bane kai wannan yace kai mutumin banza ne wannan yace kai mutumin kirki ne dukkan zancen banza suke ka duba Allah waye Allah a zuciyarka yanda ka dauki Allah haka ya dauke ka in ka dauki Allah da girma da muhimmanci ka duba zuciyarka kaga ba komai sai shi to kai ma a wurin sa haka kake saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya shagaltar da waliyansa bi zikrihi da ambatansa bil ashiyar kari da safiya da kuma maraice wa jama'ahum sannan Allah ta'ala ya tara waliyansa fi shamlil habibil muktari a cikin tantin masoyinsa wanda shine zababbe daga zababbu shine Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ta'ala ya zabi waliyai ya ba su tsarkin halaye da tsarkin asirai ya shagaltar da su da ambatansa safa da maraice sannan ya tattaro su ya tara su a cikin tantin masoyinsa wanda shine annabi wanda yake zababbe da ya tara su a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tambaye su wa ta'arrafa lahum fa arafuhu sai isa nu gare su sai ya ce musu kun gane ni sai suka ce mun gane ka ya ce musu alastu bi rabbikum sai suka ce bane duk mutumin da ya iya gane Allah to a gidan annabi ya gane Allah ba wanda ya sai gane Allah a gidan ubansa ko a gidan uwarsa ko a gidan sirkansa ko a gidan makwabtansa ko a gidan matansa ana gane Allah ne a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin ɗakin to su waliyai da Allah tabaraka ta'ala ya zabe su ya ba su tsarkin halaye gaban su ya gyaru ya ba su tsarkin zuciya ya zama ba komai a zuciyarsu sai Allah sai Allah ya shagaltar da su da ambatan ambatansa safa da yamma shi yasa zaka ga wali kullun cikin ambatan Allah yake makiyansa kuma kullun cikin ambatansa wai har sura cewa wani wali yana cewa hamdan liman shagalana bizikri wa ghayruna shagalahum bin nukri mun gode wa Allah da ya shagaltar da mu da ambatansa ya shagaltar da wasun mu da ambatan mu da yawan musu da mu da jayayya da zagin mu mu mu ambaci Allah shi kuma ya dinga ambatan mu to wata arrafa lahum sai isanu gare su fa arafu sai suka gane shi fa kharaju da suka gane Allah sai suka fita min da'iratul jahli wal inkari daga randa bawul din jahilci da musu da jayayya wato idan mutum ya shiga gari bai san kowa ba zaka ga in yana tuka mota zaka ga yana ta kewaye randa bawul din garin da ya shiga ya kai ya komo ya kai ya komo sai an tare shi malam lafiya ce wallahi na rasa inda zan bi ne ina za ka je wuri kaza zan je to su waliyai da suka wato Allah ta'ala ya zabe su ya tsarkace gabban su ya tsarkace zuciyar su ya shagaltar da su da ambatan sai kawo su wurin manzon Allah ya ajiye ya musu tajalli yace kun gane ni suka ce mun gane ka to daga nan sai ya fitar da su daga randa bawul din jahilci rashin sanin halara wal inkari da kuma musu sai ya zama duk na Allah sun san shi duk mutumin da ya zo musu daga Allah suna ganewa shehu jani ya zo ya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani istighfari dari salatin annabi dari la ilaha illallah dari ya ce a rika karanta safa da yamma sai suka ce mun gane ka wannan sakon in ba daga Allah ba ba a zuwa da wannan sakon lalle annabi ne ya baka saboda magana ba ta kama da ta duniya ba magana ce wadda ta dace da abin da ya faɗa din to sai suka fita daga randa ba din jahilci da kuma inkari waqtarahum sai ya zabe su likidmatihi dan hidimarsa wa mahabbatihi da soyayyarsa kaga anan ya ba su wilaya biyu kenan anan wanda taka biyu ya ba su duk mutumin da baya da rika in ya tashi samun wani ɗaya yake samu amma idan mutum yana karanta wurdin sufaye bayan Allah in zai samu wani taka biyu yake samu wilayatul khidmati da wilayatul mahabbati wilayatul shari'ati da wilayatul haqiqati wilayatul ammati da wilayatul khassati kaga a cikin bayi akwai wadanda Allah ya zabe su dan hidima akwai wadanda Allah ya zabe su dan soyayya waɗannan Allah ya zaɓe su don hidima waɗannan Allah ya zaɓe su don soyayya to sai Allah ta'ala sai ya haɗa musu duka waqtarahum likidmatihi wa mahabbati sai Allah ya zaɓe su don hidimarsa da kuma soyayyarsa wasu hubati asiya'ihil abrari da kuma yin abotaka da tsarkakan bayinsa kubutattu tsarkakan bayinsa kubutattu waje zabahum sai Allah ifisge su ila hadarci kursihi ya zuwa halarar tsarkinsa ba wanda ya sai jefa don Allah sai wanda Allah ya ja shi Allah bai jan mutum zuwa halararsa sai idan yana jin kunyan bawa Allah ba zai ji kunyar bawa ba sai idan bawa ya cire komai a zuciyarsa sai Allah to sai Allah ya ji kunyar bawa ya zama bai da aiki sai ambatan Allah to sai Allah sai ya ja shi da ya ja shi sai ya ganshi a cikin halarar tsarkin ubangiji to da Allah ya fusge su ila hadratu kursihi zuwa halarar tsarkinsa fahamu sai suka zama kaman mahaukatan raƙuma fi mautattu raƙumin ya haukace sai ya ta shan ruwa ba zai koshi ba to su ma sai su ta zikiri ba za su gaji ba sai su ta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su gaji ba sai su ta karanta alqur'ani ba za su gaji ba sai su ta maulidi tun ana yin maulidin ma sha biyu ga watan rabiul awwal sai watan ma ya fita su ta yi saboda sun zama kamar mahaukatan raƙuma sun riga sun fita hayyaci sun ga abin da suka gani wanda ba zai yi su gaya ma waninsu ba yasa inda a ce cikin hankali suke zagin da ake musu kawai da sun daina abin da su amma ka san mahaukaci wani lokaci ma mahaukaci in ka zage sai ka tuna mai wai mahaukaci ne aka gani aka ce waye ce wannan mahaukaci ne yana ji waye ce wannan mahaukaci ne aka ce mahaukaci ne wani sai wani ya ce ai na ga baya duka ne sai ya kalli mutum ya ce wallahi ka tuna mu sai ya hau duka to haka nan watan rabiul awwal idan ya kama ana maulidi ana maulidi ana maulidi idan wani yazo ya yi ce to su watan ma ya ma wuce har yanzu ma mul sai wani ce wallahi ya tuna mu sai shi ma sai shirye maulidi to saboda me sun riga sun fita hayyaci sun dimauta a cikin halarar ubangiji wato fahamu sai suka dimauta fi mudala atil jalali a cikin leƙen ganin girman ubangiji shi girman Allah ba kallonsa ake ba leƙawa ake in aka ce maka ga wata halara wannan halarar jalalan Allah ne ba wanda yake leƙa sai ba wanda zai je tsaya ya kalla sai dai leƙa ya gudu to su sun je sun leƙa wurin kuma ba wanda zai iya leƙawa sai in ya mota sai ya fita hayyaci ba kuma wanda zai fita hayyaci sai in Allah ne ya ja shi saboda haka wajazabahum Allah ya fizge su ila hadarta kursihi zuwa hadarar tsarkinsa fahamu sai suka dimauta fi mudala atil jalali a cikin leƙen wato halaran girman zatin Allah wa mu'ayanatil jamali daga nan sai Allah ya kai su wani wuri kuma na kallon kyawun ubangiji girman Allah leƙawa ake kyan Allah kuma kallo ake wanda yake so ya kalli kyan Allah sai ya je wurin manzon Allah sallallahu alaihi jalalar Allah wato wato hadarar Ubangiji jamalar Allah halarar manzan Allah wanda yake so ya ga tausayin Allah baki ɗaya to ya zo wurin manzan Allah sallallahu wanda yake so ya ga azabar Allah baki ɗayanta to ya tafi wurin Allah shi kadai saboda ka in ka taho da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to zaka shiga halarar jamala in ko ka taho kai kadai ba annabi zaka shiga halarar jalala to da suka hada sun leƙa jalala sun kalli jamala fagabu an habi shuhudul kamali sai suka faku gabarin jalalar da jamalar sai saboda shuhudin kamala duk wanda ya ga jalala ya ga jamala to zai samu kamala shi yasa ake so in mutum yana da hankali to ya kokari ya hada makaman addini duka musulunci jalala ne imani jamala ne ihsani shine kamala shari'a jalala dariƙa jamala haƙiƙa kamala wato abubuwan suna tafiya uku uku uku ne ilimin shari'a sunansa ilmul yaqini ilimin dariƙa sunansa ainul yaqini ilimin haƙiƙa sunansa haqqul yaqini abincin shari'a sunansa kishiruddini abincin ɗariƙa sunansa lubbuddini abincin hakika lubbu lubbuddini saboda haka shari'a jalala ce dariqa jamala ce hakika kamala ce to da suka leka jalala suka dawo suka suka dubi a jamala sai suka samu kamala wato ma'ana sun bi shari'a musu wulakanta shari'a ba kuma ba su rena ta ba sun sallama wa Allah a shari'a sun yi sallah sun yi azumi sun yi zakka sun yi hajji sannan aka kawo su halar jamala dariƙa kenan suka yi lazimi suka yi wazifa suka yi zikirin juma'a to daga nan sai aka kawo su a a a isani halar hakika to a nan wurin sai suka ga wanda suke ambato da wanda suke bauta musu a shari'a ka bauta Allah a hakika ka a dariƙa ka ambace shi a hakika sai ka ganshi shine ma'ana shari'a inda ake bauta Allah dariƙa inda ake zama a tattauna ana jalisu man zakari ku ambace ni in ambace ku hakika kuma ba wurin da za ka yi magana ba shari'a nan ne za ka yi sallah dariƙa nan ne za ka yi ta zikiri hakika ko nan shuru za ka yi Allah ne zai magana a wurin to a nan kamala take to saboda haka shehu radiyallahu ta'ala ya ce wato fahamu sai suka ɗimo tafi mu dala'atul jalali a cikin tsinkayen jalala wato shari'a wa mu'ayyantar jamali da kuma ganin jamala wato dariƙa fa gabu anha sai suka faku daga jalalar da jamalar shari'ar da hakika suka faku gabarin su bi shuhudul kamali saboda shuhudin hakika kamala ke shine Allah yace wassalatu wassalamu da tsira da aminci su tabbata alal wasilatul azami a bisa tsani wanda shine mafi girma me yasa ya ce manzo Allah shine tsani mafi girma ashe tsanin ba ɗaya bane tsani tsani guda uku ne alwasailu ila Allah ala salasati aqdam tsanin zuwa ga Allah suna kan ginshikai ne guda uku na farko tsani na farko shine mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wasallam fil aqwali wal afali bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da koyi da shi cikin ayyukansa da maganganunsa mutumin da yake so ya kama tsani zuwa ga Allah to ya bi maganar annabi ya bi aikin shi tsani na farko ke tsani na biyu shine mulazamatu zikiri bil izni sahihi min al kummali ka kama zikiri amma zikirin da izinin ingantacce daga cikakkun masana Allah ba yan rudu ba ka kama zikiri da izinin ingantacce wato musulmi yan uwa musulmi da zikirin da 'yan dariƙa suke yi mu 'yan dariƙa muke yi da kuma wanda dukkan sauran musulmi suke duka iri ɗaya ne an samu bambanci ne ta wurin abubuwa guda hudu da zikirin ɗan izala da zikirin ɗan shi'a da zikirin ɗan tatsi ne da zikirin ɗan dariƙa duka ɗaya ne bambanci ɗan dariƙa zikirinsa akwai al'izinu wa sharɗu wal adadu wal adabu ɗan dariƙa ya karɓi wannan zikiri da yake da izini da sharaɗi da adadi kuma yana karantawa da ladabi shine kawai bambanci amma ba ka ba zikirin duka ɗaya ne istighfarin mu shine istighfarin dukkan musulmi salatin mu shine salatin dukkan musulmi la ilaha illallah shine la ilaha illallah dukkan musulmi to alhamdulillah yan uwa zamu dakata anan a madadin alfaiza tv Allah ya kara musu albarka ya kara musu daukaka a dan uwanku Ibrahim Mansur Imam Kaduna assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh